صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب القصر والزمان اللهم اغفر عنه to muna nan a sharhin huduba ta 128 magana mai tsawo har nake cewa dai ban san ko dai za mu kyara magana ne muna magana ne dangane da eh, ilimin gai in a dunkulin ma muka dunkula magana a jimloli kaɗan ya wadatar mu ce ainihin ba wanda ya san gaibu sai allah amma Allah ta'ala masanin gaibu ba ga filhassar ma gaibu ma ga wani ne ba wajensa domin shi komi a bayyane ne a wajensa amma in ya so sanar da wasu wani abin da ya so sanar da su yana sanar da su kuma ya sanar da annabawa wasu abubuwa na abin da ya koya ma sauran mutane wannan shi da shi ne ma mu'jizarsu shi yasa mu ake ce shi yasa mu ake ce musu annabawa mai ake annabi ma'ana mai bada labari mai bada labarin abin da ya buya ma'anar nabi ke to shi kuma wannan manzo Allah ya sanar da shi duk abin da ya sanar da annabawa shi kuma wannan manzon ya sanar da magadansa abin da aka sanar da shi saboda haka idan suka faɗi labari na abin da ya ɓoye mu mutane ba yana nufin sun zama masana gaibu ba ke sun zama waɗanda aka sanar da su gaibu to tambaya duk gaibu aka sanar su a hasha abinda allah ya ga damar sanar da su amma masanin dukkanin gaibu ba tare da wasu ɗaba shi ne allah ta'ala wannan shi ne a kulasan magana da kuma in ma muka faɗi wanda muka shigo da bakin mun gama amma muna warwarewa ne a wani a dunkule wannan kuma a warware muke ba da shi amma dai magana kenan to a bayan mun karanta waɗansu ruwayoyi dangane da hikimar ɓoye ilmi na abin da idan wani wanda ke da ƙaramin sani ya ji shi zai ƙaryata saboda haka sun san abu su faɗa amma sun san abuwa da dama wanda suke ba su gaya mu mutane ba kan shiri muke magana ilminsu da abubuwan da suka sani wanda yake kuma wanda suka ga ana da haliya sai su gaya masa wanda kuma shi da haliya ba su gaya masa a baya mun karanta wata ruwaya da amirul mu'mini yake magana da mufaddil amma ba shi zan sake maimaita mana ba wani hadisin zan kawo wanda shi kuma a cikin hudubobin najir balaga ne yana can gaba huduba ta mai tan da hamsin ba mu za zo ga cikin muna ji muna na ɗari biyu da ishirin da takwas ne mai tan da hamsin akwai wani yanki da ya ce wallahi lau shi itu an ukhbira kulli rajulin minkum bi makharajihi wa mawlijihi wa jami'i sha'anihi lafa'at yana nan a najirwar gaban kudu ya ce wallahi da na ga daman in ba kowane mutum daga cikinku labarin mafitansa da mashigansa da dukkanin sha'aninsa da na yi walakin a haku an takfuru fi rasulullah sallallahu alaihi amma yana jin tsoron karku kafirce da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala wa inni muhdihi ilal khasa ku saurara amma ni zan ba da shi wannan ilimin ga keɓantacce hukun ga kenan wannan mutum yana da nishin ba sai in yana da nishin wala ga yana iya duba can gaba ne hudu ba ta mai tan da hamsin wannan ilimin zan ba da shi ga keɓantacce keɓantattu kai na ce to zan keɓe shi da wani a kaga kenan akwai wani wanda zan iya ba shi wannan bayanin amma ba kowa da kowa zan gaya masa domin kamar da ke cewa inda zan ba kowanne ku labari to da ainihin za ku kafirce za ka ce aka yi to manzo Allah ya shi ya sani ya gaya maka ya aka yi shi ya sani har ya gaya maka ga ko wannan kafircewa ne da manzo Allah manzo Allah Allah ya aiko shi Allah ya sanar da shi sai ce to a karshe manzo Allah ya ce maka za su ce za su ce to ko dai sai shi yana ƙarya ko ya ce an masa ko su ce an masa ƙarya to gudun haka nan da man da aka fara sai ya ba da labari ya ba ku- ya ba su labarin kowane mutum kowane mutum ya ba shi labarin komai da komai da ya shafe shi da mashigan shi da mafitansa da duk komai da ya shafe shi gaba ɗaya zai iya gaya masa amma in ya gaya masa za su ce a a a da aka yi kasar ne ce annabi ya gama sai su ci to za su ba wa'insu maganganu ce da ba don haka ba amma zan gaya ma hasa wuce wanda yake nufin kenan ashe wannan ilimin ashe a kowane da aka sanar ko a kowane da aka sanar da su irin wannan ilimin Walak- wal- wa- ala wa'inni ala wa'inni muhdihi ila khassa wannan duk karatun da muke bashi a cikin nazar balaga ne na kar- to kuma an ce aisha ta ce ma imam Hus- hassan bayan ya ba ta labarin abinda ta aikata ranar wafatin amirul mu'mini kuma wani bai ta- bai ga abin da ta yi ba sai ita kawai ta san abin da ta yi sai ta ce ya bana habut jadduka wa abuka fi ilmin gaibi wa man dalla zai a habaraka bi hada anni wannan a cikin hidayatul kubra Bai- ya- wannan ba ba muna faɗan menene ta yi ba amma wani abin da ya- aka riga aka sani yana nan a tarihi an sajjar wanda su ma- masu ma- ma- masu sauraro wanda ba su iya sauraron karatu ba da sun ji su ce an yi- an ci- an yi an yi zagi ne su a wurin su wannan wanda- wanda- abin da ta aikata ba shi zama ba ba ba ba shi zama ba in ka ji kana iya dubawa a hanyar sa. amma lokacin abin da take ta yi ba ta mamaki shine ba wanda ya san ta yi ba wanda ya san ta yi amma sai ta ba da labar sai ya gashi ya ce mata kaza ce to ya kai kuma ya aka yi da- da- da kakanka da babanka kuma duk kun san gaibin ne daga da ba- daga- da kakan da babanka da kai duk kun san gaibin ne ya waye gaya maka To shi- a nan ne fa sai ya ba ta labarin abinda ma yake koya a ranta shi imam hazin da kuma abinda amirul abi- abinda manzo Allah ya gama amirul mu'minin dangane da al'amarin yakan amir bazai manzo Allah ya gama ta ai za ta yaki amirul mu'minin sai ta ce ha jadduka akhbaraka da zalika am ha- hadha min min gaibika ya kai to ka san wannan baban kakanka ne ya gaya maka ko ko kai ne daga gaibinka ka san wannan saboda abinda ya faɗan ta san haka ne kuma ba ta gaya ma wani bane yana ranta ne. kuma ta sai ya ce mata ai kaza kaza ka kuma sai ta gaka din ta ce "Ah, to wannan kakanka ne ya gaya maka ko kai ma kana da gai ilmin gaibin din sai ya ce da ta haza min im- ilmin la wa ilmin rasulihi wa ilmin amirul mu'mini wannan abin da nake gama kenan da cikin ilmin Allah da ilmin annabi ilmin manzo Allah da ilmin amirul mu'mini to kuma eh, imam hassan al-askari wannan- wani cikin wani ruwaya da muka karanta baya wanda yake cewa alasuna na jin duk ɗaya ne amma wannan illa iyaka ainihin ya zo ne akan shi wani ne ya tambayi imam hassan al-askari dangane da alƙa'imar muntazar ajarallahu farajahu sai ya ce da shi alasna kulna lakum la tas'aluna an ilmil ghaibi fa nakhruju ma in ma alimna minhu ilaykum fa yasma'u man la yadiku istima'u fa yakfu bayan mun karanta wannan ba ba ya da maraba alasna kan kulna lakum la tas'aluna an ilmil ghaibi fa nakhruju ma ma alimna minhu wannan kharuju ma alimna minhu ilaykum fa yasma'uhu man la yadiku yasma'uhu fa yakfur ba ba mun ce ku riga yana tambayar mu gaibu ba sai mu fito da ilmin da muka da aka sanar da mu sai wanda ba zai iya ɗaukan shi ba ya ji shi sai ya kafirci ba ku daina tambayar mu a irin gobe ina abubuwa don da in aka tambaye ka ilimi kana tsakanin ɓoye ilimi ne da bayyana shi in ka duba cewa ka ɓoye zai zama zai zama yana iya zama aibu ka ɓoye ilimi in kuma ya zama ka faɗa yana iya zama fitina tsakanin fitinu biyu wanne za a yi a faɗa mutum ya fitinu ko a ɓoye masa samun lafiya shine karka tambayi abin da in an gaya maka ba za ka iya ɗaukar shi ko kuma su ta aiwa daga cikin ba'adinsu za su iya ɗauka amma wasu in su kuma lazim wasu za su ci an samu kuma daga imam zainul abidin alaihi salam ya cewa ala inna lil abdi arba'u a'yun wannan ya ce lil abdi ne bawa wato kowane bawa ke bawa yana da ido hudu aina ne yubsur bihima amru dinihi wa duniya idanuwa biyu yana kallon al'amarin addininsa da duniyarsa wa aina ne yubsur bihima amru akhiratihi idan donawa biyu kuma yana kallon al'amarin lahiransa fa idza arada Allah bi abdin khaira fataha lahu aynayn fi qalbihi fa absara bihi mal ghaiba fi amri akhirati in Allah ya yi nufin mutum da alkhairi sai ya buɗa masa idanu biyu na zuciyarsa sai ya ga ya ga al'amarin lahiransa da su idanun nan ko shaka babu wannan idanu kinaya ne ba yana nufin idanu a madiyai ne yana nufin tun da akwai akwai gani na zuciya akwai gani na ido wanda Allah ta raki cewa fa ina la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul latifi sudur akwai idan zuciya akwai idan gangan jiki akwai wannan idan da ke akwai abin da yake gani wancan idan shi kuma akwai abin da yake gani to sai ce to idanu hudu ne biyu da su ake ganin al'amarin addini da duniya biyu kuma da su ake ganin lahira Allah ya so mutum da alkhairi sai buɗa masu idanuwan idanuwa biyun a zuciyarsa wanda da su zai hango lahira to kaga wanda yake da idanun hango lahira shi an magana zai iya fahimta mai idanun duniya kuwa da yake idanun duniya yake gani to shi ba zai iya fahimta wannan wannan a cikin hisal cikin cikin hisal da babin abu babin arba da hisal ainihin littafin sheik salu na hadisi wanda ya kawo komi tun daga daya biyu ba zuwa wajen arba'in da wani hadisin da ya zo da abu biyu ko uku ko hudu ko wannan karo babin uku za ka gawa mutum yana da to wannan a mutaƙi hindi a cikin kanzul umar ya rawaito shi kuma malami ne sunni ya ce mamin abdin illa wa fi wajhi aynani yabsur bihi ma amra dunya wa aynani fi qalbihi yabsur bihi ma amra al-akhirah wa idha arada bi 'abdin khayran fata aynayhi allatayn fi qalbihi fa absar bihi ma ma wa'adahu bil ghaib fa amana bil ghaibi 'ala al ghaib kanzur umma ne ya kawo reference da yake buje-bujen daban-daban ne ku ce a majalladi na biyu ne shafi na 42 hadisi na 343 wannan ya kama da abinda imam zainul abidi ne ya bada amma shi ya samo shi ne daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ainihin duk wani bawa yace ba wani bawa face yana da idanuwa biyu wanda yake ganin al'amarin duniya da idanuwa biyu a zuciyarsa wanda yake kallon al'amarin lahira to in Allah ya yi nufin bawa da alkhairi sai ya buɗa masa idanuwansa biyu na zuciya sai ya ga al'amarin abin da aka masa alkawarinsa na gaibu sai ya hango shi da wannan ba da wato akwai idanu biyu waɗannan kenan da mutane suke da su a fuskarsu da su ake ganin duniya ke to akwai kuma idanu biyu a zuciya da su ake kallon lahira don allah ta'ala ya so bawa da alheri sai ya zama banda idanun nan masu gani na gangan jiki to kuma yana da idanu guda biyu na zuciya shi kuma sai ya hango abinda allah ya masa alkawari na lahira na gaibu sai imani da gaib akan gaib kaga wannan idan zuciya ganinsa da banki da idanu gangan jiki kenan ko zai shi shi idan idan idan jiki wannan da ke fuska yana gani gashi yana gani tangaran da shi yana iya har yana tantance abu amma abin da aka ba da labari na gaibu dangane da layara aka ce wanda ya kaza za a yi mashi kaza a yi masa kaza shi zai gan shi ne da idanun zuciya to idan idanun zuciyar suka buɗe to sai ya rika ganinsa kamar kamar idanun idanun gangaji sai ya natsu da cewa haka ne ya yarda to kaga wanda wa'annan idanuwan zuciya suka dode to shi fa baya gani sai ga ainihin ila fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul latifi sudur kun ga wannan duka idanuwan zuciya suka rufe zai zama kenan ya zama makawo duk maganar da zaka yi da bayan da zaka yi shi zai garau tunda ba baya baya gani da wayancan idanuwa ne to kai ce da a ce makahon zuci zai shiro da bakinsa da a ce zai shiro da bakinsa da ya huta kamar yadda makahon da baya gani da idanu guda biyu sai ana bayanin wani abu wanda masu gani suka ce kai kai kai amma wannan wannan dinki yayi kyau to shi kuma bai ga ɗinkin ba to mai zai ce bai kyau ba ko kuma kyan ba sosai ba ga mini in ana bayanin wani abu aka ce ya yi kyau wani ko ɗinki misali ko wani launi aka ce ya yana da kyau sosai to makawon da baya gani da idanu mai zai ce zai sa baki waga mai zai zai shiru ne abin da shi ba sai dai dogara da abinda masu ido suka ce tunda su suka gani tunda shi bai sani ba don ko kyalle ya taba bai san launin shi ba aka ce wannan ya ce wannan launin wani menene aka ce masa baki ne suke nan suke tunda an ce baki ne wani masu ido suka ce baki tunda shi baya da ido ba zai ce ba baki ne in suka ce masa shudi ne zai ce shudi suka ce fari ne zai ce fari ne tunda shi baya gani to kaga shi tunda dai baya gani shi ya huta tunda bai sa baki ba to haka to mushirar da muke samu shine wani makawar zuciya ne sai a faɗi wata magana zai ce kai ya kai shi bai gani ba kuma ba haka ba alhali shi makaho to tun da baka gani ba da zuciya ake gani kai kuma baka gani ba me ya kamata ka yi yawa kai shuru ka ce Allah bani basira an gani to amma ina sai sai ya sa baki to miskilan da ake sa kai ga kawai ya dako bakin sa ya ce ya za a yi haka san ba haka ba ya za a yi to shi kenan sai ya ƙara wa'ansu mabai an ce ya san gaibu kenan an ce shi Allah kenan la ilaha illallah ka kaula san shi mai ruwa ya haɗa to kaga inda zai jinci balbala lamari da ku yi shuru da bakinsa tun da bai sani ba da haifa masa alkhairi to a cikin kuma kisan abu yusuf da muhammad bin hassan sahabbai biyu na abi hanifa ya nuna abin ya karfafa ilimin imam alkazim alaihi salam ga abin da ya buya inda suka ce mun zo mana tambayan su dangane da faradi da sunna yanzu kuma yana gaya mana wani al'amari na gefe sai suka ce masu ina ka sami wannan ilimi na al'amuran wannan mutum wanda aka wakilta maka shi cewa zai mutu yau ina ji wannan kisan an kawo shi a matsayin misali ne sai ka san kisan ina ji a ma'uraye daban-daban a wani muhalli mun faɗi kisa ɗin amma yana iya baku a gurguje waɗansu mutane ne sahabban abu hanifa suka so su ga imam kadim don su tambaye shi waɗansu matsaloli na fikiyo to shi kuma imam kazim yana tsare a hannun mai kula da shi a wani sansani to sai suka yi kamun kafa da mai tsaron ɗin cewa zai yi shigar da sojan imam kazim don suna da tambayoyi ne kan matsalolin fikiyo sai ce zai je shiga da su to sai shiga da su wajensa to sai suka zauna tare da shi suna magana to sai shi mai tsaron gidan kurkuku ko da ke ba kurkuku ba sansani ne to da ake ci mashi aska ainihin sansani ne na soja barikin soja to sai ya zo ya ce mai kula da tsare shi da sai ya zo ce zan tafi gida sai gobe zan dawo kana da wata bukata don zo maka da shi sai ci masa a to sai ya fita sai shi imam kazim ya dubu wa'yansu mutane ce shi yana tambaya ta zai zo min ina da wani abai kawo min gobe alhali yau zai mutu sai mutane su ya kai ka sani mun zo mu tambaye ka matsalolin fikiyo yanzu kana gaya mana gaibu to ba mu bukatar ilimin nan sai suka tashi an so su rasu su tambaye matsaloli na hukumce hukumce shi kuma yanzu yana gaya masa ya san gaibu a fahimtar su ba wato ya san gaibu kenan sai suka fita da suka fita sai ɗaya a zan sai ce kaki ni ko ga gaskiya sai na ga bidigin wani abin ko da gaske ne sai ya bi mutumin shi mai tsaron sai ya bi shi in ya shiga ne shiga ne har ya ga inda ya shiga ya gane gidansa ya ga ya shiga gida to sai ya ga a kusa da gidan a wani masallaci sai ya shiga masallaci mai zaune mutumin ya fito aka yi magariba aka yi isha da shi ya koma gida sai shi sai ya nazarci masallaci ya kwanta can cikin dare sai ya ji an fasa kuka a gidan da aka zo sarfa su bai sai ga shi an fito daga an fice mai gidan ne Allah ya masa wasu sai ya dawo sami ɗaya abokin masu ce wallahi abin da ya to kaga wannan shi ya ce yana tambaya na sun zo su yana tambaya na me za ka kake da bukata an kawo muku gobe alhali yau zai to su abinda suke ce ma gaibu to ina na mu shikenan gaibu din ne tun da yake baya ga ya zama gaibu ga waɗansu mutane tun da ba su san shi ba wato su ce ta ya kai da za ka ba mu labarin gaibu so har ta ma abin da bai kamata a kira shi gaibu sukan ce mashi gaibu kamar kisan imam kazim da wani jikan umaru da kullum idan imam kazim zai wuce sai jikan umaru ya zage shi sai wata rana sabon imam kazim suka suka ce su za su gama da wannan mai cutar da imam kullum zai wuce sai ya zage shi gaggaya mashi sai ce a kuɗa shi ina yake aiki suka ce yana da gona wuri kaza sai mamukazin ya hau jakinsa ya kama hanya ya je na gona to sai ya same shi yana aiki a gona sai ya shiga karka shigo min gona kai dan kaza kaza ya- yana da gaggawa ya da karka shigo min gona ya zo ya ce masa assalamu alaikum ya kyale shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ya san yin sar an zama ka sallama ya ce to ai Allah ya ce kawai za ku yi tubi ta iya eh ga musulmi ba dan kwana ba kai ko kaza ka yi daidai dinga da shi imam kazim da ya dai dinga a dai samu da ya ya suka yi magana sai ya tambaye shi wannan gonan nawa kake samu in ka noma an ka girbe nawa nawa kake sarrafawa a a- a gonan ya ce kan zuba mata dinari ɗari ya ce to na in ka girbi na kuka samu ya ce ai ban san gaibu sai ce ai ba- ba gaibu nake tambayar ka ba nau kake sa tsammanin ka kaga su a wurin sa ta ma hasashe zo nan ji gaibu ne gobe za a yi sanyi ko za a yi rana sai wani ce maka ai ban san gaibu yanzu ko gashi ma- masu ilmin misala faɗa min ake ake sa tsammani a uku gobe kaga kaga su a wurin su duk abin eh to suna da gaskiya duk abin da ya koye mu mutum sunan shi gaibu duk abin da bai bai ya koye masa sunan su gaibu to amma gaibu ga wani tambaya gaibu ga wani yau gare shi shi da bai gan shi bai san shi ba. amma idan ya idan ab- mu abin da muke ce mu gaibu shine abin da ba zai wani ya san shi ba in ba Allah ba zai wani ya san shi ba Allah ba saboda haka idan ka ji wani ya ba da labarin wannan abin to Allah ne ya sanar da shi shi ne gaibu amma yanzu mutane suna shafin abubuwa da yawa bincike na suna gaggano abubuwa da yawa amma da ba su san shi ba. da sun jahilci shi amma yanzu sun gane saboda haka su mai yiwa su ce wannan shi ne gaibu tunda ba su ya koye musu amma yanzu sun gano shi sai imam alaihi salam yake cewa ma min- ma ma eh, suka tambaye shi zuwa mutane suka ce "Afa, um, ina ina ka ba- min aina la- min aina adrakta amra hadha ar-rajul al-muwakkal bihi awan awan al-muwakkal bika kai annahu yamutu bi hadhihi al-layla ta ina kasancewa wannan mutumin da aka wakilta shi da ya kula- ya kula da kai kenan wajen tsare ka ya kai kasan zai mutu yau wannan daren zai mutu ya ce wannan daren kuma zai mutu ya ce aka san sai ce minar babin ladhi akhbara bi ilmihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ali ibn abi talib alaihi salam ta babin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya sanar da ali ibn abi talib ilminsa ta wannan babin wato manzan Allah ya sanar da ali shi kuma ya sanar da magajinsa magajinsa ya san da magajin har ya zuwa gare ni imam kazim har wala kuma a kissan imam rida da ya ba da labarin Ib- ibn Haz- hazab da abin da ke gudana gare shi don ya gu- gusar masa da shakka ya ce da shi ima- imam eh, alayhi salam ya ce da shi in ahbartuka annaka satula fi hadhal hadhihi al-ayyam bi dhi rahimin laka kunta sa- musaddiqan li in na baka labarin cewa za a fitine ka da wani dan uwanka na zumunci a wayannan kwanakin masu zuwa zaka gazgata ni sai ibn hazab ya ce la fa innar gaiba la ya'lamuhu illa Allah ba zan gaskata ba ya san- ba domin gaiba ba wanda ya san shi sai Allah sai imam rada ya ce da shi awa laysa Allah ya qulu alimul gaibi fa la yusiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulih ashe Allah bai ce shi ne masanin gaibin baya bayyanar da gaibinsa ga wani sai wanda ya zaɓa daga manzanni daga manzo sai wani wanda ya zaɓa cikin manzanni sai ce fa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi inda Allahi almarudi illa man irtada min rasul sai wanda ya yarje ma daga manzo ma- ma- cikin manzanni wato wani manzan da ya yarje ma sai manzan da ya yarje ma don yata akwai min rasul ma yana nufin kowane manzo aka sanar da shi ko sai wa'yansu ba'adin manzon ya ce min rasul to sai ya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wa ali yardaje ne wajen Allah wa nahnu warasatu zalika rasul alladhi attalahu Allahu ala ma yasha'u min ghaibi to mu ne magadan wannan manzon wanda Allah ya nuna masa abin da ya ga dama na gaibinsa fa allamana ma kana fa ilmuna kai Ya Allah. To mu ne magadan wannan annabi wanda Allah ya bayyana ya sanarce shi abin da ya ga dama na gaibinsa sai fa'allamana ma kana wa ma ya kunu ilayen sai shi ya sanar da mu abin da ya kasance da abin da zai kasance zuwa ranar kyan wa innan lazi a habartuka ya bin alhazar la ka'inin ila hamsa ta yayan abin da na gaya maka zai auku nan cikin kwana biyar masu ba in lam ya sai ma kultu fa bi hadhihi mudda wa illa fa inni kadhabun muftar to in kuma bai inganta ba abin da na ga maka a wannan mudda na kwana biyar to ni mai ƙarya makareci ne mai kire wa in sa fata alam anna rada alallahi annaka radun alallahi wa ala rasuli in kuma ya auku kamar yadda na ga maka to kayi raddi ga Allah da manzansa ya ce wa laka dalalata kufra kuma akwai wani ma wani dalili wani wani alama kenan da zai nuna maka abin gaskiya min nake ga maka wato sabu basurka wata siru makhufan fala tasbiru sahalan wala jabal wa hadha ka inan ba da ayyam to sannan kuma har wala yau ga ko wani alama wa zaka gani ganin ka zai zai gushe bayan 'yan kwanaki ya zama baka ganin tudu baka ganin kwari kuma shi ma bayan 'yan kwanaki zai faru walaka indi da latin wura da wata ma'alama zan sake baka annaka sata halifu yaminan kadiba fadrabu bil baras za ka yi rantsuwan ƙarya a jefa maka kudurta mai riwaya mufaddal muhammad bin al-fadl ya ce billahi laƙar nazara zarika kulluhu bi ibn hazab ibn hazab ya ce wallahi duk wannan abubuwan da imam rada ya faɗa sai da ya sauka ma wannan mutum ibn hazab ko hizab ne ko hazab duk kuma duk sai da ya sauka masa sai da ainihin aka fitine shi ta hanyar wani ɗan uwansa cikin kwana biyar inda ya faɗi kuma sai da ya makance sannan sai da ya je rantsuwan karya kuma ya sami kuturta to wa'annan abubuwan ai ba su auku ba amma imam ga shi ya ga musu to kaga wannan yana daga cikin ilmumukan gaibu da ba wanda ya san shi sai Allah wannan ba hasashe ba ne kaga wannan yana nuna kenan sanin shi da wannan sakamakon an sanar da shi walala abinda su yake masu abinda yake ba su mamaki shine suna bakuntar da yiwuwan a sanar da wani ba annabi ba in an ce annabi an sanar da shi za su yarda saboda ana masa wahayi to amma yanzu a ce imam shi ma an sanar da shi to shi ne ya ce to shi ma ana masa wahayi ne sai aka ce a ba wahayi aka yi masa ba an sanar da annabi ne ya sanar da shi to annabin yana zuwa ne ya gaya masa ja ya ga ilimi ne da ya gadar wani ne ba su gane to ba lalai ka gane ba kai za ka iya gane cewa a wadwaki musun cewa amirin mumini ne domin a gaban jama'a ne daga cikin su akwai su abubakar da umar a yayin wafatin manzo Allah da suka yi wani irin munajati da su ba su jin su ba san me ake ke ba ba sai suka ce bai gaya maka sai ce ya sanar da ni babin ilimi dubu dubu kowane babi akwai dubu dubu ilimi dubu amma cikin wani ɗan lokaci ne ya sanar da shi wannan babin ilimi a wani ruwaya dubu kowane ƙarƙashi akwai babi dubu a wani ruwaya dubu dubu ƙarƙashin akwai dubu dubu ina ruwayan farko ma mai dubu ɗin ya ce an sanar da mai babin ilimi dubu kowanne kuma ƙarƙashin sa akwai babi dubu kaga babu kan ilimi miliyan ke dubu so in kuma dubu dubu sannan dubu dubu ne kaga miliyoyin da da yawa kaga an sanar da shi babin ilimi miliyan kenan kuma kowanne ƙarƙashinsa akwai babi miliyan miliyan so miliyan nawa ke yanzu yanzu an a zamanin suna cewa biliyan sai suna cin dacin miliyan so miliyan ne na ingilishi miliyan so miliyan shine biliyan amma yanzu an daina yin wannan biliyan ɗin yanzu ana miliyan dubu ne ake ce mishi biliyan dubu dubu ne kuma miliyan ɗaya kaga biliyan nawa ke biliyan dubu ke na ko to kaga yanzu ya za ka yi ka gane cewa ilmin muka babuka babi fa ba ilmin ba babin ilmi in ka ɗauko littafi za ka ga babobi da yawa don aka ce babi wani ma'ainihin wani babin yana ɗaukar mujalladodi ka ɗauka babin kaza sai ga ya ci fita wannan mujalladin ya shiga wancan mujalladin to ana ana babin ilimi to aka ce maka babin miliyan to kuma amma an sanar da shi a lahaza dan gajeren lokaci ba ana karanta ne ana warwarewa ana tafsirin ba kaga wannan wannan ilimin za a shekarar nan ana koyar da shi in za a warware shi ne za a shekara da shekaru ne ana koyar da shi to amma ba ta wannan wasu ɗanin aka koyar da shi allah mai iko yana mai iko ne kan ya kimsa ilimi ta hanyoyi daban-daban akwai akwai hanyoyin ilimi daban-daban ba hanya guda ce na kaji da kunni ka kiyaye a kwakwalwa wata rana kamar akwai wanda ake sakawa a zuciya kai ɗaya da kusa kuma in ma duk lokacin da wafati ta zo ma wani yana miƙa ma magajinsa wannan ilimi sai zama yana da wannan ilimin sai ba da labarin abu ka sha mamaki to amma ya san shi ta wasu ɗan manzo Allah ne shi kuma manzo Allah Allah ya sanar da shi to idan duk mutum bai gane wannan ba ya ce ya za a yi haka da sai mu ce masa to muna da tambaya kana a ganin ka kana ganin Allah zai iya yin wannan kana ganin Allah zai iya yi zai iya sanar da mutum ilimin muka a cikin kyautawan ido kamar karatun wancan na baya wanda wani yake tambayin ina ji imam jawad ne yake suna gefen furat ba furat ba dijila ya ce an ce kun san har awon kogi ruwa yanzu za ka san adadin awon wannan ruwan na kogin nan kogi na kwarara ka san adadi wato kamar mudu nawa ne za ka iya gaya min ko mudu nawa ne sai ce masa allah na da iko kan ya shiga sanar da wani ilimin ga sauro sai ce kwarai ko sai ce to ai na fi sauro daraja wajen allah shi kaga yanzu da za a ce mashi yanzu allah ta'ala yana aikinsa wannan ilimin ga sauro ya zama shi ma ya sani Allah yana da ikon ya haka na sai ce yana da iko shi to me yana haka na musu an ce maka Allah ne yi ko kuma Allah ba zai iya bane ko kuma wannan abin ba hikima ne a ciki ka san mun san Allah yana mai iko ne kan komai amma komai yana yin shi bisa hikima idan da za a kawo wani abu a ce Allah ne yayi muna iya musantawa in mun ga abin ya zama wauta sai mu ce to Allah baya ba ba Allah hakim ne wannan ku abin da kuka ce yayi ai wannan ba zai wa Allah yayi ba saboda mene saboda mummuna abu ne idan wani abu mummuna ne sai aka ce Allah ne ai kan me zaka ce aka sai ba zai yi ba saboda ainihin Allah ta'ala hakim baya za ka jingina musu mugun abu to wannan tambaya shi a kimsa mutum ilimi mummuna abu ne ya saba mu hikima to to kana musulmi an ce maka Allah ne ya ba su ilimi ta ba su dan manzonsa to kuma ma in har kana musu kamar wannan ibn hazab din nan misali da ya gaddama da imam rida ya ce ne ce mai ce in na gaya maka za a fitine ka nan da kwana biyar da wani dan uwana ka daga ya ce za ka yarda ya ce ai ba zan yarda ba ya ce la fa inna al ghaiba la ya'lamu illa Allah ce ba zan yarda ba sai domin ai gaibi kenan Allah kuma ne kai sai ce to lai za a fitine ka da wani dan uwana ka cikin nan da kwana biyar sannan kuma ban da wannan ma ga kaza ga kaza ga cewa ainihin za ka rasa ido sannan kuma za ka yi rantsuwan karya ka zama kutu sai kuma duk abin da aka faɗa an yi auku to tun da ya auku to yanzu me nake na kamar na imam kazim da ya ce wannan mutum yau da dare zai mutu suka ce mun zo mu tambaye ka fito kai kuma kana gana gaya mana gaibu to ba mu bukatar fito wannan sai suka tashi sai wannan ya je ya ga mutumin ya mutu to yanzu me zai ce ko to gashi mutumin ya mutu to me zai ce bai mutum ba kenan to a ce abin da abin da ya faɗa abin da imam ya faɗa gaskiya ne ke irin wa'annan ruwayoyi sarihai nan gane da ilminsu na gaibu ba mai inkarinsu sai nasibi shi nasibi saboda tsananin iyansa kawai shi a tabo zai biji ne kawai wannan ko ce duk abin da kuke faɗi duk ƙarya ne wa ya gani ko ya gani sai ya ce sihir ya za a yi haka ya aka yi kasar to ga muhammad bin fadar yana rantsuwa da Allah ya ce wannan abu da ya sami ibn azab kuma har wala amirul mumin a wata hudu ba tasa yana cewa wal imam ya tariq yana gaya ma wani mai suna tariq yana amirul mumin ya gaya ma wani ana ce masa tariq ya ce wal imam yana magana dangane da imam duk imami masu kowane imami ke duk imami da ka sani ya ce ya fara basharun malakiyun wa jasadun samawiyun wa amrun ilahiyun wa ruhun qudsiyun wa muqamun aliyun wa nurun jaliyun wa sirrun habib fa huwa malikul zati ilahi sifati زائد الحسنات عالم بالمغيبات خصا من رب العالمين ونصا من الصادق الامين wannan ba shi a cikin najir balaga ina yare da wuce a cikin a cikin bihar anwar da wani littafi mai suna jami'a peace party imam shi imam basharun malaki jiki ne bashar shi ne jiki gangan jiki amma malaki irin na mala'iki kun san jiki jikin bashar na mutum shi mala'iki ba bashar ba ne an fahimta shi mala'iki ba bashar ba ne don haka baya ci baya sha baya bacci baya gaji shi jikin ba baya da bashar irin wannan wanda muke da shi bashar shi ne wannan gangan jiki to shi mala'ika bai da gani mala'ika da hausa da yake ba aka muke cewa da hausa in ba ka ba mala'ika da larabci yana nufin mala'iku ne amma mun ce mala'ika da hausa kwara ɗaya ke to shi kenan da hausa nake mala'ika mala'ika a guda ɗaya shi yana da gangan jiki irin namu amsa yana da gangan jiki amma ba irin namu ba to amma shi imam yana da gangan jiki irin namu e amma kuma a lokaci guda shi malaki ne Ba- bashar bashar ne malaki ji- jiki kamar irin na- na mala'ika amma na mutum kuma wa jasadun samawi jasad ba- ba ya yi bash- bashar din da jasad ya yi bashar yana nufin fata ta jiki jasad kuma gaba ɗayan jiki ɗin gangan jiki to shi kuma samawi irin irin na sama ba irin na ƙasa ba ke jasadin samawi sannan kuma amrun ilahi al'amari irin na Allah al'amarinsa irin na Allah ne wato shi shi- shi- abu abu- in ka ce mashi ilahi yana nufin tsar- tsar- tsarkake kenan Tsar- wanda yake wani wani na ƙasa baya zuwa masa wato iri abu- abu- a- i- i- na Allah to ma'ana Ba- yin- yin Allah ma'ana Yawa. Ru- al'amarinsa yin Allah ne ma'anan ilahi ke sannan kuma ruhun kursi ruhi kuma tsarkakakke yana da ruhi kamar a jik- a jikinsa ruhi kuma tsarkakakken ruhi sannan kuma makamun aliyu ma- matsayi ne maɗaukakin matsayi da kuma nurun jaliyu haske ne ya- i- abinan eh, bayyananne sirrin hafiyu kuma asiri ne ɓoye fahuwa malikul zat ilahi sifat ban san ko da hausa zan iya fassara wannan abin yana nufin shi kam- a- a- a zatinsa kamar, kamar mala'iki ne shi kuma sifofi ne irin wanda Allah ya karkace wa sifofin Allah ake nufi sifofi wanda Allah ya yi ma'anansa ke wato kam- kamar kamar ce ma ah, i- i- isa ruhullah masala Am- ya ma'ana ma'ana ruhun min yin Allah yin Allah ma'ana yin Allah ake nufi Sif- sifatun ilahi sifatun eh, ilahi yana nufin siffofi irin wanda Allah yi ba siffofin Allah ba zati zati zati na Allah ba kamar da wani zai ce to ai kun ce su iyayen giji ne." za'idul hasanat adimun bil mugayyiba ƙari ga kyawawan abu- kyawawan kyawawa hasanat abuwa masu kyau sannan kuma masanin abubuwan da suka kokoya hissan min rabbil alami keɓanta daga ubangijin talikai wa nassan min sadiq alim nassi kuma daga sadiq alim wai sadiq alim manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi nassi daga sadiq alim ana ce mu jibril ma sadiq alim to wannan shi wannan ima- wannan sifan imam ne. imam mutum ne amma ba kamar kowa ba mutum ne ba kamar kowa ba saboda yana dauke da ruhi tsatsarka da wani da wani irin jiki malaki jiki bashar amma kuma a lokaci kuma malaki waɗannan sifofi da allah ta'ala yake ba waɗannan bayan allah na gargawe yana ba su ne domin su zama su sun kai kamala don su koyar da mutane masu tawaya idan ya zama na su ma suna da tawaya to ba- ma- mai tawaya ba zai ruju'i ya zuwa ga mai tawaya yana zu- mai tawaya zai ruju'i ne ya zuwa ga kame idan aka tambaye ka kace ban sani ba sai aka ce a je wajen malam wani a tambaye shi sai aka je wajen malam wani sai ya ce ban sani ba sai aka ce a je wajen wani sai shi ma ya ce ban sani ba sai ƙarshe aka ce to albe ne duk ya fi ilimi aka ce wani ne rufe sai aka tami sai ya ce ban sani ba to ya kenan idan wannan yana cikin larurori wanda tsiran mutane na ciki sai ba su ji aka zo aka tafi a ban sani ba to yanzu an- an samu hujja akan halaka ko ba lura ba in aka yi wani abu ba daidai ba ya zama hujja akan Allah to dole ne in za a yi ruju'in a kai ko ga mai ruju'i ga zuwa ga wani in shi ya faɗa ya zama daidai shine hujjar Allah kuma a kowane zamani akwai shi ƙwara ɗaya to kuma lazim ne wannan da hujjan hankali kafin nasi da hujjan hankali in ba haka ba za mutane za su sami hujja akan Allah in suka ɓace amma tun da yake akwai inda za su yi ruju'i to wanda za a yi ruju'i gare shi to shi dole ya zama sifar su kenan wannan kuma sifa in ka duba shine s- s- s- sifan annabawa a lokaci guda to amma zai waye- wayatan ga- ga- ganuwa ga mutanen da suke jingina ma annabawa ta waya tunda su suna jingina ma annabawa ta waya ina su ina gane imam za su ga tunda suna ganin mm, annabawa ma na ta ta waya za su ce to min babir aula su ma ina ima din ku su ma suna da wannan tawaya ke domin ku a wurin mu, annabawa ba su da wannan tawaya din mutane ne amma sun bambanta da sauran mutane kuma birbishin su duk shine wanzan manzo sallallahu alaihi wa alihi. to su kuma wa'annan magadan wannan manzon Waga mats- ma- ma- ma- ma- matsayinsu irin nasa ne din shi ne kuma manzo na ƙarshe daga abi ja'far imam jawad alaihi salam yayin da ya ba ummul fadl yar ma'mun labarin abinda ya ya ya ya ya ba ta ya ya firgita ta ta ta mamaki ka za mu ce faji a haici na abin da yake bijiro ma mata asul haiba wa ilmu damir wa yattalu ala al-ghaibi wa yu- wa yuqa tasarrufu fil itlaqi ana ba imami ana a wayar wasu haiba ana ana tufatar da shi da kwarjini wa ilmu damir da ilmin da- eh, damir damiri shine abin da ke cikin zukata na mutane abin da suka boye a ransu in ya ganka zai iya tunanin zai iya zai iya sanin me kake tunani waya tsallo alal gaib kuma yana yana yana itla'i akan gaib yana ganin gaib waya tas wayu tasarrufu fil itlaq kuma ana ba shi tasarrufi ba kaidi tasa yana iya tasar- tasarrufi alal itlaq wannan imam kowane imami masum yana da wannan sifa kaga ma kenan wa'annan ƙari ne akan ruwayoyin da suka ba da labarin saninsu da al'amarin gaib juz'iyye wannan ma a nan kaga an an dunkula ma an ce maka duk har ta da ikon tasarrufi sai sai karanta Allah- eh, faɗin Allah ta'ala alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahadan illa man irtada min rasul to sai kamar da imam rada yake ga ma Ibn- Ibn- Ibn- eh, ibn hazab din nan yace eh, ainihin yayin da shi Ib- ibn hadab amur bin hadab sunan shi amur bin Ha- hadab yayin da ya kore sanin gaibu ga imma yana kafa wannan aya hujja da wannan aya ya ce alimul gaibi wala yuziru ala gaibihi ahad sai ya ce masa ai innar rasul huwa murtada inda Allah illa man irtada min rasul wa nahnu warasatu dhalika rasul alladhi af'alahu Allah ala gaibi fa'allamana ma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyamah wannan shi yanci mun karanta ba to a takaice zan zan zan na gama bane amma ina so in bar karatun hakan dan abinda muka karanta ya wadata kulasan abinda muka ce na na nan gaibin ko bai san shi ba ya san shi to sunansa masanin gaibu kenan sunan shi masanin gaibu kenan amma ya san wannan gaibu din saboda mene an sanar da shi saboda haka a imma an sanar da su gaibu ne saboda ba su ne masana gaibu ba saboda haka wannan bai karo da cewa Allah ne masanin gaibu ba Allah ne masanin gaibu shine kuma ra'ayin shine kuma fahimtar shine itikadin kuma duk wanda ya ce wani wani wani masanin gaibu ne alal itlaq bidon wasita ba Allah ba to ya kagarta domin sifa ce ta Allah to amma Allah ta'ala ya sanar da manzansa gaibu kuma manzansa ya sanar da a'imma kuma kowane zamani akwai imam kuma sanin nan nasa yadda abinda Allah ya so ya sani dai nasa kuma sanin nan ba wai sani ne ta irin namu sanin ba da mukan ji da kunnuwan mu rike a ƙwaƙwalwar wata na mamanta shi ilmin nasa yana tare an sa an kimsa masa cikin gajeren lokaci kuma ne ba wai ana zauna ne a ta karantar da shi ba saboda shi sifansa ya bambanta da sauran sauran mutane to wannan shine su kuma masu kawo tashwish kullum suka karanta wani abu aka game da labarin labarin gaibu sai su ce sun ce ya san gaibu to mu kaddara wace mun ce muku ba mu ce ya san gaibu amma ya bada labarin abubuwa kuma gashi sun auku wannan asalin wannan kawo wannan babin game da amirul mu'minin ne da ya faɗi wata magana sai wani cikin sabon sai ce ya amiru ne ka san gaibu sai amiru ne ya murmushi ya ce ai ba wanda ya san gaibu sai Allah ilimi ne da Allah ya sanar da manzansa shi kuma manzansa ya sanar da kuma ahlus sunna suka rawaito a littafin su ne ibn abul hadid ya kawo ba littafin shi'a ba dangane da wata mata da ta zo masallaci a kuba ta tsananta ma amirul mu'minin maganganu ta zazzage shi zagi mayagun zagi sai ya ce ita ce wannan sandararra bakararra busassa mai al'aura biyu na namiji da namiji batu da na mace batu kuma taba ganin jini ba sai ta sun koyar da sai ta fita ta ji kunya to da sun da cikin sabon ali sai ya bita a baya ba sai da suka je unguwansu sai ce baiwar Allah mun ji daɗin yadda kika maganin wannan amir mun ji daɗin maganin ki nan gidana ne shigo ki sha ruwa sai sai ta shiga da ya daga sai ce mu koyanginsa ku kama ta ku duba min ita ku gani da gaske ne yaya al'aurar ta yake sai ta ce a karku buɗe abin da ya faɗa gaske ne to sai ya ce maki za sai da tikan ba ruwan da ba da sha ba ke dama ba abin sai ya dawo ya gaya ma amirul mu'min sai amirul ya ce ya ce ai manzan Allah ya gaya mana duk wanda zai ja da ni ya zuwa ranar kiyama to ka lura duk wanda zai ja da shi har ya zuwa ranar kiyama tana zuwa ta wa'yan nan maganganun sai ya ce sai faɗi zubobin da dama annabi ya gaya masa to sai wani ce a ya sa a duk abin da zai ba yau za a yi abin ya ja a gaya maka to tambaya ba zai yiwu ba ne Allah ba zai iya ba to kuma shi amir mai cewa duk wani wanda zai da'awa ya zuwa shari'a ko bata mutum ɗari su ansa masa na san shi na san sunansa na san sunan mahaifinsa na san inda za a haife shi na san inda zai saukar da inda ya da zango na san mutuwa zai yi ko za a kashe shi duk wanda zai kira a ansa mutum ɗari su ansa masa ko kan shirya ko kan bata ya zuwa rana alkiyama to idan ka ce kai ya kai kai ya aka ya sani sai mu ce allah ne ya sanar da annabi to kiyar da annabi to ya aka yi annabi ya sanar da shi haka allah ya ga dama haka allah ya ga dama to ya aka yi masu kasai haka allah ya ga dama haka yi abin shi kuma ba hikima ne a ciki ba zai yiwu ba ne ko ba hikima ne menene naka da istighfar na'am kana da waliyanka da a'imma ɗinka da kulafa ɗinka ba su da wannan sifa har abada kuma da su da su samu ba ka isa ka ba su wa'annan sifofin ba amma don ka ga sifan a wajen wa'anda ba ka so ba sai ka ce a tafa ba su da shi ba suna da sifan ko kaki haka Allah ya ga dama wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyib
Musa.